الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin yin muhadara akan hukunce-hukuncen layya da na dubbukanta wanda insha Allah wannan muhadarar tamu za mu tattauna akan mecece layya a yare na larabci da kuma gurin malamai na fiƙihu da kuma hukuncin wanda ya buke kaci layya idan wannan watan ya kama tun daga kama wasu ke na har zuwa yin yanka malo za mu ga shara'ancin layya da kuma hikimarta da manufar shari'a a wajen shar'anta yin layya sannan kuma hallo za mu ga hukuncin layya da kuma abin da ake yin layya da shi da kuma sharuɗukan mai layyar da kuma wanda ake yin layya da shi wanda abin da ake yin layya da shi mai yin layyar da wanda abin da ake yin layya da shi da sharuɗukan da ya shahe su insha Allah za mu gani a wannan haduwa tamu sannan kuma hallo za mu ga da yake wasu ya siffofi na abin da za a yi laye da shi dabbar da za a yi laye da ita da makamanta haka na hukunce-hukunce da yi ne za ta baraka wa ta'ala sannan insha Allah za mu ga kuma hallo yankan layya a wani lokaci za a yi daga dubbakan yanka da azkarar da ake wata wajen yanka kuma hallo da abin da za a yadda za a yi da naman zai insha Allah wannan dai matsalolin da muka yi ishara kan su ne zan zata tabaraka ta'ala a wannan haduwa ta mu za mu ga hukunce hukunce su insha Allah wannan wani ɗan littafi ne wanda matsakaici na rubuta shi akan wannan hukunce hukuncen zalayya a shekara 2000 21 kenan shekara 1440 ta hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan littafin kusan shekara ɗaya da yin shi da shekara hudu kai da yin shi insha Allah wanda ya daji na turo shi a cikin group ma na karatuttuka na insha Allah kenan mutum yana iya koma zuwa gare shi bai ne Allah tabaraka wa ta'ala sunan littafin suturun taudihiyya fi ahkamin udhiyya kenan insha Allah a karkashin shi ya zame wannan karatu insha Allah Allah tabbatar da rigadigan mu wajen isar da wannan matsalolin to ita udhiyya wada layya da bahaushe yake cewa layya da larabci ana ce mata al-udhiyya udhiyya a yare na larabci jam'i ne na al'adahi jam'in udhiya a yayin larabci shi ne al'adahi kenan shi ne bawu shi ke cewa layya kuma hallo daga cikin sunayen layya baicin udhiya wanda jam'in ta adahi da akwai kuma adahiyya daga cikin sunayen ta in aka ce adahiyya kuma ya yi mata jam'i adahaya a kuma hallo ana ce mata al'adahatu jami'i ya zamto al'adha to kusan wannan sunanta na uku na ƙarshe innan al'adhatu jami'in shi aka ɗauka aka sanya sunan idin layya aka ce idin adha idin da ake yin yanka na layya wadda wanda shi ne waje in sanya mashi wannan sunan ubhiya a yare na larabci ana waɗanta akan ababe kamar guda uku na farko ana yin ana ana nufin da ita shine lokacin da ake yin yanka ke lokacin hantsin yanka rana wanda a lokacin ana ce mishi lokacin sallah ta awallaha shine waqtul duha wadah ana yin da ita waqtul duha a yare na larabci shine lokacin da ake yin sallah ta wallaha lokacin da ake yin yankar layya sai kuma hallo ana yin da ita al-udhiya ana yin da ita dukkanin dabban da za a yanka a wannan lokacin ta layya ce ko ta hadaya ce ko ta suna ce in dai a wannan lokacin za a wade ta a wani itilaki na larabci ana yin da ita haka sai kuma hannu ana yin da ita dabba ta layya kaɗai da wannan itilakin guda uku a yare na larabci shi ake nufi da udhiyya almuhim dai wannan shine a takaice dai ma abin da ake nufi da al-udhiyya wanda jam'in da yake al-adahi ko kuma al-dhahiyya wanda jam'in da yake al-dhahaya ko kuma al-adhatu jam'in ta wanda yake al-adha wannan a yare na larabci sai kuma menene ake nufi da al-udhiyya a gurin malamai na shari'a a gurin malamai na fiqh malamai na fiƙi suke cewa al'udhiyya ma yuzbahu min bahimatil an'ami min bahimatil an'ami fi ayyamil adha ala wajhi at-ta'abbud lillahi ta'ala bi shurutin makhsusa malamai suke cewa al'udhiyya layya ma yuzbahu abinda ake yankawa min bahimatil an'ami na daga dabbobi na ni'ima dabbobi na ni'ima su ne da yake wa suna almazi wa da'an wal'ibli walbaka shi ne timkiya da rago akuya da ɗan akuya shanu da kuma raƙuma wannan su ne dabbobi na ni'ima dangin su guda hudu ne shi ne aka ce abinda ake yankawa daga cikin dabbobi na ni'ima fi ayyamin adha a cikin wani nika na adha wani nika na idi na dai wanda za mu ga wurinnuka ne guda hudu wasu ba da suka ce guda uku amma wannan ana yin ta ne alawace ta abu da yalla ana yanka wannan dabba a huskar yi ma Allah ibada domin yi ma Allah ibada ba domin al'ada ba ba domin ba ka a ce manya kaga wannan nukta har a tarihi malamai suna bayyanawa yankan wannan da za a yi a yi shi domin Allah bishirutun maksusa da wasu sharɗuka wanda malamai sun yi bayani a kan shi wannan shi ne tarifi a mausu alfaƙiyyar kuyatiyya wani ɗaya daga cikin manyan littafi na fi'u suka ce al'udhiyya a shari'a a gurin malaman shari'a malaman fi'u hiya ma yuzakka taqarruban ila Allah fi ayyamin nahri bi shara'id maksusa abinda ake yankawa a wunin nika na ranar yanka wadah wurin nika na ranar yanka taƙarruban ila domin a samu kusanci zuwa ga Allah maɗauki sarki fi ayyamin naha a wurin nika na yanka bishara ita maksusa da wasu cirtuka wanda suke keɓancece almihim yani wannan tarihin fan layya da dama sun zo wasu malamai suke cewa layya shine a yanka dabba keɓancecciya domin ibada ga Allah maɗaukin sarki a lokaci keɓancacce shine lokutukan yin layya kira kaga wannan su ne dai ta'arifat ɗin na mai ake ne da layya wani fa'ida za mu samu a wannan ta'arifin na farko ta'arifat ɗin nan sun nuna mana abin da ake yankawa dabba ce daga cikin bahimatul an'am wanda shine mafi yawan malamai suka hudu bahimatul an'am su ne ake yanka wa su ne mai yake suna abinda muka yi shara a kan shi shi ne tinkiya da rago don akuya da ɗan akuya haka kuma hallo da yake suna raƙumma maza ko mata kuma hallo shanu maza ko mata na biyu dole layya in ana so ta amshi layya dole ta kasance domin Allah kaga wannan za mu fa'idanta a cikin wannan ta'arifin dole an faci Allah wanda yau da dama za mu gaba su yin layya wani dan alfahari a ce ya kashe kudi ya so rago kaza ya so kaza ya so kaza ya so kaza wani dan ka a nuna kaskanci wani kuma ya ce dan ka ɗayana su yi kwaɗe su dai gidan mutane wani kuma dan an tada mashi musiba bayya tunano bauta Allah a gida an ce dole ya kawo wani kuma dan al'ada kawai a al'ada ta ana yi dole kiran kaga wannan nukta nukta ce mai muhimmanci gaske layya ba ta amsuwa ba ka samun dadan layya dole sai in ka yi ta domin Allah za magana daga cikin manufan layya Allah baya bukatar jinin baya bukatar nama tsoron Allah da yake cikin zuciyarka manufarka Allah yake duwa layyana Allah luhumha wala dima'uha walakin yanahu taqwa minkum idan kaga wannan nukta ce ya kamata murakkaza yana daga cikin kusakurai da jama'a da yawa suke da yawa mutane suna daukar layya al'ada ce wannan kira kaga nukta ce mai girman gaske layya ibada ce dole in ka yi ta ka yi ta da ikhlasi da niyya kyakkyawa domin Allah ya baka lada in ba haka ba mutum zai yani zai yanka dabba dabba ta nama kawai Allah ke sannan daga cikin abin da zamu kasance za mu hudu a ƙarshen ta'arifat din nan shine layya tana da wasu sharuɗuka ke bantacce dole he ta cika su dan haka mutum yana son yin layya dole ya san wa'innan sharuɗuka da hukunce-hukuncinta da akwai wani ɗan tambihi mutumin da wannan watan ya kama na zulhijja yau wannan watan yana da kwana shidda ko wata na zulhijja yau ranar litinin yana da kwana shidda to idan watan nan ya kama kinan makadar ta tun ranar da ya kama wannan watan watan nan ya kama wata na zulhijja idan ya kama sai an yi kwana goma ake yi tsidi a ranar na goma ko? to wata yana kamawa aka samu tabbacin ganin wata to kai mai yin layya wanda kai niyyar yin layya da dabba a hannunka ko babu dabba a hannunka da kudin dabba a hannunka ko kuma kana tamanin kudin dabba za su almihim kana da niyyar yin layya da akwai wani hukunci da ya ratayu akan mai niyyar yin layya na farko ba zai aske gashin shi ba na kan shi ko na gemun shi na sharibin shi na gashin bakin shi ko kuma na hamata ko na gaba almihim dukkanin gashi na jikin shi ba zai hudda ba na biyu ba zai yanke farce ba na uku ba zai hudda wata hata ta jikin shi ba hudda ta da gangan in ciwo ya ji ko makamanta haka wayannan ababen guda uku an soma mai yi wanda ya ni yayi layya in wannan wata ya kama kada wasu malami sun tai akan cewa wajibi ne ma kenan in kayi kayi haram wada wasu malami sun tai akan cewa wajibi ne da yawa daga cikin wasu malamai sun tai akan cewa wajibi ne ma ka bar hudda wannan daga cikin su kamar سعيد بن المسيب ده ربيعة ده إمام أحمد ده إسحاق بن رحوي ده داود بن علي الظاهري مذهب الظاهري ده وسو daga cikin ɗalibai na imamu shafi sun ta akan cewa haramun nema ka yanke farce ko ka yanke gashin jikinka idan kana da niyyar yin danya wanda wasu malamai kuma suka tafi kamar imamu malik da imamu shafi'i da wasu daga cikin ɗaliban imamu shafi'i suka ta akan cewa makaru ba haramun ba ne ba an kyamaci kai kenan in ka ki aske gashinka na kai ko makamantar haka ko yanke horce ko hudda wani abu daga cikin wata jikinka to za ka samu lada in ka yi kuma babu su imam malik da imam shafi da sauran wasu malamai sun ta akan cewa mustahabbi ne magana ta yi karin dalili ke zan mustahabbi ne in kayi kana da sunna za mu ga dalilai dalilin da ya hani akan hudda gashi ko kuma harce ko makarantar haka shine hadisi na ummu salama take cewa manzala sassa yake cewa idan dakhala ashru wa arada ahdukum an yudhi fala yamassa من شعره وبشره شيئا وفي رواية من ظفره شيئا wannan hadisi wanda imam muslim ya rawaito shi ummu salama take cewa manzo Allah yake cewa idan al-ashr kwanaki guda goma na farko na wata na zulhijja sun shigo kenan wata na zulhijja ya zo wa arada ahadukum an yudhi eh daga cikin ku yana da niyyar yin layya fala ya musanna min sha'ri kada ya gusar da gashin kada ya aski kyau ya shirya ma aski tun kafin kama wata واضح wa basharihi kuma halluha ta jikin shi kada ya fidda ta haka a wata ruwaya wa zufurihi da kuma harcin shi duk da malamai suna ganin cewa ko da a kadar ta ruwaya wa zufurihi ba ta zo ba wa basharihi kadai ya dauki albushra ta dauki hatta zufur har su ke yan gaga wannan hadisi ne wanda ya zo karar hani ne yake menene dalilin imam malik da imam shafi akan cewa mustahabi ne ba wajibi ba ne ba yani ba- rashin yin aski mustahabi ne da rashin yankewar ce ba wajibi ne ba shine aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah ya kasance yana shi- yana tura eh, yani hadiya hadiya kuma kusan hukuncin ta daya da da yau yana tura hadiya zuwa ga harami a lokacin yana garin yani madina bai kasance ba yana haramta wani abu a kan shi wanda halalin ne a kan shi kina wannan yake nuna cewa hatta da aski da yanke harce yana yi kina wannan hadisin kawai yana nuna cewa mustahabbi ne ba wajibi ba ne ba almihim dai mutum in yayi zai samu lada mai girman gaske kowa ya kokarin tabbakawa inda kana yi a cikin kuskure ka yi kokarin bari ka yi kokarin cika wannan lada allah taimaka kenan mutum ba zai yi ba askin gashin kanshi ba zai yanke farce ba ba zai hudda ba wata hata ta jike shi hudda ta daga game in ciwo ya ji daga wannan wata ya kama har sai ra in yayi yanka zai je ta yin askin da ya gama aski ne yankan wace da sauransu Allah ke sai matsala ta gaba mashru'ancin layya an shar'anta ma musulmi layya a dalilai aru-aru sun zo daga ciki da akwai dalilai daga cikin sunna ta manzala sa sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani da kuma ijma'in malamai daga cikin alqur'ani mu dauki ayoyi kamar guda biyu aya ta farko a cikin suratul hajj wanda Allah maɗaukin sarki yake cewa wani kulli ummatin ja'alna man sakan yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am Allah maɗaukin sarki yake cewa wani kulli ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma mun sanya musu ibada ta yanka man sakan ibadatu zabhin kowace al'umma mun sanya musu ibada ta yanka daga cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ibadun da aka sanya mana da yanka galayya ga hadaya da sauran ibadu da dama wanda aka sharanta mana da yanka Allah ya ce mun sanya ma kowace al'umma ibada ta yanka yadhkuru smallahi ala ma razaqahum saboda sa ambaci sunan Allah akan abin da Allah ya arzuka su yasa nan malamai suke cewa in zaka yanka zaka ambaci sunan Allah bismillah Allahu akbar kawai da zamu gani a hadisi manzo Allah haka yake wanda yayin zai yanka yayin daga alqur'ani ma ishara akan haka alama razaqahum min bahimatil anam akan abin da Allah ɗaukin sarki ya arzuka su na daga dabbobi na nema kamar wannan ayatul annabawa cewa duk wata ibada da za a yi ta yanka za a yi ta ne da dabbobi na ni'ima inda ibada ce mustatilla ba ibada ba ce ba ta kafara ta kafara kuma lodi da gurgurin wannan da mutum ne da abin da ya wajibta a kai ya kaga bahimatul an'am wanda bayani ya riga ya gabata kuma za mu ƙara ganin wannan matsala aya ta biyu ta ma a cikin suratul hajj Allah ma'auki sarki ke cewa wal budna ja'alna جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم wabashirin muhsin wannan ayat duka tana magana ne akan layya da kuma hadaya wanda layya ta wajabta ne ta an shar'anta ta ne ga wanda bai aikin haji ko hadaya kuma ga wanda yake aikin haji wadai Allah ma'aukin sarki ce walbud na ja'alna halakum Allah wakin sarki ce mun sanya raqumma gidanan al-budun ana ne mata amma kuma hammazan sun shi mun sanya muku raqumma ja'alna halakum min sha'air Allah Allah ya ce mun sanya muku tana da raqumma suna daga cikin alamomi na ɗaukaka addinin Allah nan an yi bayani akan raƙuma saboda dabbar da ta yi yawa a gurin laraba raƙuma ce tare da cewa dukkanin bahimatul an'am ana nihin da ita a nan gurin Allah ya sanya mana ibada da wannan dabbobin domin mu ɗaga kalmar Allah kinan layya a nan za mu gane cewa sha'ira ce daga cikin sha'a'ir islam alama ce daga cikin alamomi na musulunci wadda ya Allah ya ce da kun fiya kai game da wannan dabbobin kuna da alkhairai masu yawa kaga ibada ce ranar lahira ga lada sannan kuma lokacin nan ga amfanuwa da su wajen dako wajen ayyuka da sauransu fazkur sumallahi to in za ku yanka Allah ce ku ambaci sunan Allah alaiha sawa ku ambaci sunan Allah a lokacin da suke ita raƙumi ana tsaida shi ne a tsaye ake da yake suna ake soke shi wadda amma kuma hallo daidai gwargwadon al'adar ka wajen yanka ba zai ba ne maka dame shi in mutum bai iya ba su kai shi kawai yadda larabawa suke wadda kamar yadda a ƙasa hausa ne kwantar da shi ake a ƙarfe shi ya a yanka shi amma a asali soke shi ne ake yana tsaye za a ƙarfe ƙawa ɗaya ya a soke shi da akwai jijiyar daga an cakawa mishi ya ƙare shi ne Allah mafi sarki ce suna jere wa'innan dabbobin ku ambaci sunan Allah ku soke su ina na magana ne a kan rakunma fa'iza waje bajjinu ba to in kun soke wannan dabbobin naku idan suka haɗi waje bajjinu ba a yi sakatar jinu ba idan suka haɗa a kan gefensu ya kaga rakumi yana tsaye an soke shi zai haɗi mai yin to in ya riga ya haɗi alamun rai ya riga ya wuta ko to ya Allah ce fakulu minha wannan dabbar da kai daidaita ko hadaya to ku ci daga cikin naman ta wa at'imul qani'a ku ciyar da wanda yake kamewa miskini wanda yake kamewa wal mu'tar da miskini wanda yake bara bani kenan mutane kala biyu da akwai alqani miskini ne mabukaci ne amma kuma yana kamewa yana da kana'a bayya roƙonka gawan makwabta da sauransu da akwai kuma al wanda miskini ne mabukaci ne amma yana tambaya a bani dan Allah sadakar nama da sauransu shi ma a bashi kaga alqur'ani yana mana ishara akan wannan yadda za a yi da mai wanda a ƙarshe za mu gani naman laya ana so a raba shi gida uku haka manzala sassa mai kasance yana raba naman shi na daya guda uku kaso na farko da shi da iyalan shi kaso na biyu ya raba makwabtan shi da abakan shi kaso na uku ya ba da sadaka ga maroka wanda suke bukata a majir wanda haka ake so karawa amma ba zai fi bane ba in ka raba shi gida biyu ka ba da sadakar rabi gaban rabi gida ko ka raba shi gida uku ka ba da sadaka kaso daya kamar kaso biyu gida wadah ba laifi ba kai ma in gidan ma wadata gare shi ba zai yi wani ba a rantsi mai shi duka a gida wadah amma dai abin da aka yi so shine a yi mishi a taslis kawai da za mu gani insha Allah sai Allah mawarkin sarki ya ce kazalika sakharna halakum la'allakum tashkurun Allah ya ce haka muka hore muku wannan dabbobi na ni'ima domin ku gode ma Allah maɗaukin sarki to ku san da cewa kada mutum ya yi tunanin wai in ya yi layya Allah yana buƙatar nama ko da yake suna jinin da ka zuga la ba shi ne yake buƙata zuciyarka manuwarka ta yin wannan yankan ita Allah yake buƙata ya Allah ce lan yana Allah al-umma Allah baya buƙata ko kuma baya zuwa zuwa ga Allah bayya samuwa zuwa ga Allah luhumuha nama na dabbobin da ake yanka ba ya kaiwa zuwa ga Allah kuma ba su ba Allah yake bukata wala dima'uha ko kuma jinanan su walakin yana da takwa na kuma abin da yake zuwa gurin Allah shi da tsoron Allah kaga mistaqi abin da ya tabbata hadisi inda Allah la yanzuru ila إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم Allah yana kallon zuciyarka da aikin da kai yayi daidai da sunnan manzo Allah da koyarwar manzo Allah da koyarwar musulunci sai kuma zuciyarka kai dan Allah dan ibada dan raya sunnan manzo Allah sallallahu dan samun lada dan samun yarda Allah wannan shine ake bukata manuwar mai layya ta kasance Allah ke maka walakin ya azu taqwa minkum kenan aka yi ta'abiri akan anniyyar salihah aka yi ta'abiri akan ta da attaqwa domin niyya ta gari ta kware tana haƙƙaƙa tsoron Allah a cikin zuciyar bawa ya Allah mawakin sarki ce kazalika sakharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashirul muhsin Allah ce haka Allah ya yassare muku wannan dabbobin domin ku yi kabbara ku girmama Allah shi yasa malamai suke cewa daga cikin askar ɗin da ya kamata a dinga yi wajen yanka bai shi ka ce bismillah sai ka yi kabbara ka ce allahu akbar wajen yanka bismillah wallahu akbar wadda sannan kuma loka wannan aya tana ishara akan kabbarar da ake so a yawaita yi wannan wata kwana goma na zulhijja ɗin nan na farko tun daga ɗaya da watan zulhijja har zuwa goma da watan zulhijja har zuwa ƙarshe sha uku da watan zulhijja ayyamu tashrik ana so a yawaita yin kabbara kabbara kala biyu ce da akwai kabbara mutlaka a koda yaushe ka dinga yin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd ka dinga daga sautinka daidai yadda zaka jiyar da kanka da sauran nau'ika na kabbarori wanda aka koya kidan kaga yanzu ma ka dinga yi mutlaka a kodayaushe tun daga kamawa wata har zuwa da yake suna wannan ranar idi shi kuma kabbara muƙayyada tun daga ranar idi har zuwa ƙarshen ayyamu ta shirin kwana na goma sha uku wuni na goma sha uku bayan sallah a dinga yi kuma a kodayaushe a dinga yawan yin kabbara yawan yin askar a wannan watan kuma a wurin nukan wannan watan guda goma mafi habbul amal ila Allah yin ayyuka na kwarai a cikin wannan wata haka ba za a ce mafi soyuwa ayyuka zuwa ga Allah yin aiki na kwarai a zuwa a wannan wani nikan guda goma idan ana so a yawata yin ayyuka na alkhairi da kuma kabbara da kuma girma Allah maɗauki sarki almihim ya Allah maɗauki sarki ce wa bashir al-bakir almihim wannan ayoyin nan mun ɗan yi hukufi a kansu ba don kai ba don su ƙara hudo mana ma'anar wani layya da wasu hukunce-hukunce ta da dabbokan sai aya ta uku aya da ke cikin tsoron da kautar alamurkin sarki ce fasalli ne rabbika wannan ka yi salla domin ubangiji ka wani hal ka soke dabba domin mafi yawan abin da larabawa suke laye da shi shi ne rakuma kuma ya ɗumi soke shaki kaga fasalli rabbika ka yi salla idi haka malamar tafsiri suka fasarta wani har in ka taso daga idi ka soke dabba ka kai da yan kaga umarni ne haka wanda yawa daga cikin malaman tafsiri sun bayyana cewa abin da ake nihi da annahar nan shi ne addab shi yasa suke cewa manzo ya kasance bayan yayi idi kai tsaye kuma loyan ka yake zuwa hadisi ya tabbata na Anas bin Malik yake cewa manzo Allah sama da annabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفائحهما أنا سمي مالك كي تشوى منزل السماء ضحى بك بشيء منزل يا إلي دراغو قدابي أملحين وأن راغو قدابي هرارين سنادا لكي سنا بكي أملحين الأملح سكتي شيني ma albayabun lafi ya shubuhu al-sawa dabbar da take da fara ce kuma da akwai baki-baki a jikinta a wata ruwaya ta aisha ita ce wannan ragon da maza Allah yana tahiya a cikin baki kawon shi da akwai baki a jiki yana kwanci a baki kuma yana gani a jikin baki kenan idanun shi ma da akwai alama ta baki akari ne kuma kawo wannan ragunan guda biyu da ya siya maza Allah ya da su suna da ƙafo kina na so wannan sifa ce ta ana so rago ya zamto yana da kamala mafi kyawun shi kuma hallo mai cikar kawo wadda yau ko da kawon shi karami ne ba zai shi gare ba tana biyu da ba a huma biye ne manzala ya yanka wannan da yake suna rakunan biye jihi da hannu a ƙarƙashin haka malamai suke cewa an so mustahabbi ne mutum ya yanka dabba shi da kanshi da layyan mace ce ta yanka dabbarta da kanta namiji ne ya yanka dabba shi da kanshi babba ne karami ne matukar zai iya yankawa ya iya karatun yankan ya iya yin yankan abinda aka yi so ya yanka da kanshi duk da ba laifi bane ba in ka ba wani ya yanka ma amma abin da ya ka koya ka yanka da kanka wannan wannan shi aka yi so manzo Allah da kanshi yake yanka da shi wa samma wa kabbara Abdullahi bin Mas'ud Anas bin Malik yake cewa manzo Allah sama ya ambaci sunan Allah kina yace bismillah wa kabbara yace Allahu akbar sai yanka wannan dabba wa wada arjilahu ala safa'ihi ya sanya da yake da suna ƙawashi ya tsora ta akan huska ko kuma akan wuya na dabba ya yanka take wuyan ba don kawai ba shi ya yi kaiwa zuwa ga ayyanka mai kyau wada hadisi na abi huraira kenan hadisin nan na anas bin malik hadisi ne wanda muttafaqun alaihi ne imam bukhari da imam muslim suka rawaito haka kuma hadisi ya tabbata hadisi na abi huraira yake cewa lalle manzo Allah sallallahu ya ce man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqribanna musallana manzo Allah ya ce duk wanda ya kasance man kana lahu sa'atun duk wanda ya kasance yana da dama ta yayya yana da kudin yin layya bai yi ba layya fala yaqribanna musallana kada ya kusanci masallaci da idi malamai suke cewa wannan hukuma ce da wa'idi ne ake ga wanda yake da damar yin da ya yi yin da yau ka za a ga samari sarmayi zai iya sayan iphone ta jika 100 jika 50 jika 70 shadda gizna yadi daya jika goma da sai yadi uku ko yadi biyu jika 20 ko jika 30 ya ba da a yi mishi ɗinki na jika 20 ko na jika goma amma dai ya bayani alhali layya a Nijar alhamdulillah za ka iya layya da jikarka goma sha biyar za ka iya layya da jikarka ashirin za ka iya layya da jikarka talatin arba'in to amma da yawa daga cikin samari za ga sun yi ganewa su je su kai baraka da sallah wurin yan matansu su je su yi fikini a yawon broshet a ɗauko naman gida a je brochet yawon brochet a je mudik ce murya ce gidimu ce a kashe jika goma jika ashirin jika sha biyar amma mutum ya ƙere da a ga kuskure wallahi wannan muna cikin lokacin ba laifi ba ne maka sai tufa ka gyara jikinka amma idai bai gwargwado kai ma ka yi wani ibadar da za ta amfane ka a duniya da zai ita ce da yau alhali wannan a hukumar wata zaɓa kuma da akwai malaman da suka taya kan cewa yin layya wajibi kawai da zamu gani su da mafi yawan malaman sun da kan cewa suna ce mu'akkada wani zai ce a to tun da suna ce shike da ka san me suna mu'akkada suna mu'akkada kusa take da wajibi a mafi yawan hukunce hukuncen suna mu'akkada kusan hukunce hukuncen ta ɗaya da wajibi mai ƙarfi sunna mustahabbi mai ƙarfi wanda an kamar shi kai abin zargi ne an ka ɗin shi kai abin zargi ne ya kaga ya kamata iya ƙoƙarin kiyaye sannan kuma lo malamai sun yi ishma'i akan shar'ancin layya kamar yadda al'allama ibn qudama al-maqdisi yake cewa wa ajma al-muslimuna ala mashru'iyyati al-udhiya yake cewa musulmai malamai na musulunci gabaki ɗaya sun haɗu akan yani shar'ancin layya an shar'antawa musulmi yin layya wadda to yanzu nan kuma matsalar da za mu tashi a nan ita ce za ta yi magana ne akan hikima ta yin layya manuwa ta shari'a fa'idar layya matsayin layya darajar layya za mu yi bayani akan babbar daraja ta layya ibada ce sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce sunan mazala ibada ce ta dukiya ka zub da jini tare da dukiya wannan in kudin da zaka wanda ka sayi dabba ka iya zuwa ka sayi naman da ya ishi zai ishe ka da wadacen ka amma kuma ka hudda ka sayi dabba ka yanka ka sha wahala wajen gyara da sauransu kuma ka raba to kaga wannan babu wata fadala sama da wannan kasancewar ta ibada ce za ta jawo maka yarda Allah kuma hallo sababi ne daga cikin sababi na ƙarin ladan bawa a ranar tashar kiyama sannan kuma hallo malamai suke cewa layya sunna ce ta manzan Allah kuma sunna ce ta annabi Ibrahim wanda Allah ya yi mashi umarni ya yi mashi wahayi a mawarki akan ya yanka ɗan shi ya bane inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma qala ya abati fa'al ma tu'mar yace baba ana aikata abin da aka umarce ka ya kwantar da shi zai yanka shi sai Allah ya ce fa fadaina wa bidibin azim Allah sai ya kunshi Isma'il da abin yanka mai girma annabi Ibrahima yayi biyayya ga Allah zai yanka dan shi ha kuma annabi Isma'il yayi biyayya a yanka shi tunda umarnin Allah ne sai Allah ya fance shi da abin yanka mai girma malaman tafsiri wasu ke ta rago ne wasu ce ka zaga almuhim a Qur'ani dai bai zai hana abin yanka mai girma to malamai suke cewa wannan sunna ta layya tun daga nan ta fara sunna ce ta annabi Ibrahim sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma malamai suke cewa layya godiya ce ga Allah maɗaukin sarki akan ni'imar da ya ma a wannan shekaru kai tsaya ka duba ga ni'imomin da Allah ya ba na lafiya na samun kuɗi na samun ilimi na samun ci gaba a rayuwa da matsayi da daraja da lafiya da matsayi to wannan ni'imar ce kake wa Allah godiya ka ce ya Allah tunda ni rai ne jini ne kamin na rai to Allah zaga dabba nan zan saya in yanka ta domin ka ya Allah domin gode maka to kaga wannan godiya ce ga Allah madaukakin sarki shi yasa malamai suke cewa layya godiya ce ga ni'imar Allah maɗauki saki wanda ya ma ni'ima ta rayuwa ta lahiya ta matsayi da cikar shekara guda shi yasa malamai suke cewa wani sirri da ke cikin layya wallahi ba ka taɓa yin layya ba ga shekarar da za ka shiga in dai ka yi ta da niyya kyakkyawa ka kiyaye na dubbuka ka kiyaye shirɗuka da niyya kyakkyawa ba dan al'ada ba ba dan alfahari ba to wallahi shekara mai zowa ba ta zowa sai da alkhairai yawa in karatu kake za a ga ci gaban ya wuce iyaka in neman kuɗi kake za a ga kawai ƙaran gudu kake a wajen samun arziki da alkhairi in lahiya ne in me kake yi kawai mai ake so ka kiyaye na dubuka a ga wannan shine daga cikin hikima ta layar da fa'idar hawa kuma daga cikin hikima ta layya da fa'idar ta shine yalwatawa talakawa da sadaka ga muskinai mabukata da raba musu nama haka kuma hallo yalwatawa iyalai kai magidanci ne ka yalwata iyalanka dan ba magidanci bane ba ka yalwatawa ma'aifanka da ɗan uwanka da yin wannan layi da wajen cin nama da sauransu haka kuma hallo alayya da akwai yin sadaka haƙƙa sadaka ta nama wanda sadaka ta nama tana da girman gaske sadaka ta nama tana da mahimmanci balma ne suke cewa mutum inda zai jima ko kuma malamai suke cewa maganin kambun baka kusan mafi yawan mutane suna da kambun baka in suka yi magana zai iya kama amma abu biyu ne yake magani ambatan allah da cin nama to da ko wanda ba baya cin nama wajen shekara da ko wanda ya shekara shekara helayen nan kaga ambatan Allah shi yake sa bakin ka ya zamto tsarkakake in ga wani magana a kan wani ba ta kama haka kuma hallo cin nama ba ba magana ce tana da asar magabata sun yi a kan haka tolayya malamai suke cewa daga hikima ta layya tana haƙƙaƙa wannan dan a kiyaye bakin mutane saboda alayya an shar'anta yin azkar wannan watan daga ya shigo kwana goma yau ita yin kabbara Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd daga ya shigo kwana goma bayan yin yanka ma kuma wajen kwana uku ayyamu tashri za a yi ta yin kabbara a yi ta yin ambaton Allah a yi ta ibadu kuma lokacin nama baki ya tsaftata sai ya ga mutane bakinsu ya zamto kyakkyawa a gani da ita da fa'ida Allah taimaka a kuma hannu malamai suke cewa layya tana da fa'ida ta sadar da zumunta da akwai wata kanwar mahaifiyarka ba ka taɓa yi mata alkhairi ba in aka yi layya ka turi wata kafa a kai mata tana murna tana jin daɗi yana ba addu'a Allah saka ba da alkhairi in mahaifanka sun rasu ta yi musu addu'a Allah ji kansu in suna da raye ta yi musu addu'a ta yi wa kakanninka addu'a kai ma ta yi maka addu'a haka da akwai sada zumunta za ka yi wa ‘yan uwanka sadaka ka yi musu kyauta da nama haka kuma da za ka wa maskinai sadaka da kyauta da nama a ce Allah saka da alkhairi Allah sanya albarka kai kana tunanin kuɗi abin sawa mutum alfahari ne ko wallahi in ka ba mutum kuɗi misali ka ba shi ka guda ka ba shi nama murnar da yake ji in ka ba shi nama wallahi ta yi murnar da yake ji in ka ba shi kuɗi in mabukaci ne kawai nama yana da wani farin jini ne na daban to wannan murnar kai ne sababi wanda kai layya ka rabawa don mu kaga yana da muhimmanci ko Allah taimaka Allah sai ya sannan kuma zama da suke cewa daga cikin fa'ida ta layya yaɗa addinin musulunci ne nuna alamomin Allah ne domin layya tana daga cikin sha'a'ir islam alamomi na musulunci wanda ya girmama wannan alamomin alama ce ta cewa yana daga yana tsoron Allah zalika wa man yuhazzim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub kenan girmama layya yin layya yana daga cikin girmama Allah yana daga cikin tsoron Allah baba ke sa za mu ga don kasancewar layya alama ce ta musulunci za ga hatta wanda ba musulmi ba suna cikin kasashen musulmi so suke su baba duk da kuma hannu ba ta amsa sunan layya babu lada matuƙar ba musulmi ba yau baba Allah taimaka sannan malamai suke cewa layya alama ce ta tsoron Allah aya ta riga ta gabata Allah baya bukatar jini ko kuma da yake da suna nama inda ma tsoron Allah da yake zuciyarka shi yake bukata ƙarnin bin layya tana da manufa da hikimomi masu yawa da matsayi da daraja wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da malamai suka bayyana sai kuma hukuncin layya hukumar udhiyya menene hukuncin layya wadda menene hukuncin layya malamai sun yi ittifaki akan cewa layya ibada ce bautar Allah maɗauki sarki kuma yin layya ya yi fadala ya yi daraja a kanka ba da sadaka da daidai kudin dabba da za ka yi daidaita yani kana son ka sayi mai yake suna dabba ta jika hamsin ka yi daidaita to da ka ba da sadaka da ka ba da sadaka ta jika hamsin da ka yi layya da dabba ta jika hamsin layya da dabba ta jika hamsin ya yi fadala ya yi daraja da yin sadaka da wannan jika hamsin wadda malamai sun yi tufafi a kan haka game da hukuncin layya malamai suka su gida biyu wasu daga cikin malamai suke a kan cewa layya wajibi ce ga wanda yake mawadaci amma jimhuru zama mafi yawan malamai suke a kan cewa layya sunna ce mu'akkada sunna ce mai ƙarfi ana so kai in ba ka yi ba kana da dama kai abin zargi ne manzo Allah ya ce duk wanda yake da dama yin da ya bai bane ya kai ya zo masallaci kai zai sallari ka ga hukuma ce da me yake wa suna raroka game da wani mutumin da ba shi da Allah ya baka almihim dalilai da dama wanda suka zo suna nuna akan cewa layya sunna ce mu'akkada har ma daga cikin imamul mawar da yake cewa an rawaito daga abubakar da umar wani lokaci sun kasance sun bar yin layya da aka tambaya abubakar mai sa baka yi layya ya ce na bar layya ne saboda mutane kasulata wajiba ce har su dinga tilasawa kansu haka umar mai ina wannan yake nuna cewa layya sunna amma sunna ce mai mu'akkada in kana da dama baka yi ba kai abin zargi ne amma in baka da dama shari'a ba su dora maka wada a kusakuran da zamu ga mutane suna ɗaukan bashi sauransu akan mutum ya yi layya sai in mutum yana tabbas ma'aikaci ne shi ko albashin shi yake kiri ba laifi bane bai dauki bashi don ya yi wada wannan kuma ya ga lokacin da yayi to khairu insha Allah kenan muna iya tabbace abin da kenan kenan nan kuma za mu yi bayani akan abin da ake yin layya da shi malamai sun haɗu ko mafi yawan malamai sun tahi akan cewa layya ba ta halitta ba sai daga dabbobi na ni'ima bayani ya riga ya gabata har al'allama ibn rashid yake cewa wa kulluhum mujmi'una ala annahu la tajuzu tadhiya fi ghayri bahimati al'anam mafi yawan malamai sun haɗu akan cewa bai halitta ba a yi layya da dabbobin da ba bahimatul an'am bane ba su ne raƙumi da kuma da yake da suna raƙumi mace ko namiji sannan kuma hallo da shanu sannan kuma hallo timkiya da rago akuya da ɗan akuya mafi yawan malamai sun da akan cewa da su za a sai sha saɓanin da bayan ijma'i yanzu bayan malamai sun haɗu ya aka samu saɓani kawai ibn hazm da sauransu wannan kuma ba a duba zuwa ga shi ana duba zuwa ga ijma'in da malamai suka yi kafin samun saɓani dauda sannan kuma hallo malamai suka ce game da raƙumi da kuma shanu ana iya yin ishtiraki mutum bakwai suna iya haɗuwa su sayi da yake suna sanuwa ɗaya maraƙe ko shanuwa ɗaya haka kuma hallo mutum bakwai suna iya haɗuwa su sayi raƙumi ko da yake suna raƙuma ɗaya wayan nan guda biyu nan dangi na raƙuma da kuma dangi na shanu amma kuma dabba akuya ko ɗan akuya ko rago ko tunkiya bai halitta ba a yi ishtiraki amma kai da kai da 'ya'yanka da ma'aifanka almim da kai da wanda ya wajibta akan ka ciyar da su kana iya in ka zo yin layya ka ce Allah ni da ni da iyalan gida ne ko da rago ne ko akuya ko dan akuya Allah wannan dabba ta ce ta ni da ni da iyalan gida na ka wadi a zuciyarka ka yi niyya da wada amma ishtiraki da ni da kai mu haɗu mu yi dole ya an raƙuni ko mai kyausuwa ko shanuwa shanuwa mutum bakwai raƙuni mutum mai kyausuwa raƙuni mutum bakwai shi ma amma a wata ruwaya ya zo mutum goma suna iya yin ishtiraki a raƙuni a wata ruwaya ya zo mutum goma suna iya ishtiraki a raƙuni amma abin da ya ƙarin da ne mutum bakwai wadda almin da akwai hadisai da zama wanda suka da haka a gurguje sharɗan layya dole ta kasance ga musulmi ne in musulmi in ba mutum ba musulmi bane ba mushriki kafiri wanda ya ridda in yi layya ba shi samun ladan layya dole ya kasance a layya akwai niyya ta bautar Allah ka yi wannan abin domin Allah ba domin al'ada ba domin alfahari ba in kana so ka samu ladan layya shi sa dama za a ga mutane fa'idodin layyan ba sa samu za ga mutane suna samun matsala a wajen niyya wanda babban yau in a nan kadai a matsalar niyya kadai aka yi bayanin wallah ya isa niyya kadai a gyara niyya a kyautata niyya a wajen yin layya Allah ya taimaka ha kuma hallo dole ta kasance dabbar taka ce mutum ya je ya sato dabba ya yi da ita ba hamsa ba na yi mutum mai kwace mutum ya kwato kudin dabba ya sayi dabba da kudin haram babu layya haka kuma hallo mutum ya kwaci dabba ya saci dabba ya yi layya babu layya dole ta kasance layyar mulkin ka ce dabban wannan haka kuma hallo kudin da ka sayi da kudi ne na halal domin ibada ba ta amsuwa sai da kudi na halal in ibada ta kudi ce inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kidan dan siyasa da ma'aikata da suke zaluntar mutane illa ya taro don su samu su haɗa na rago wallah asara suke yi nama ne ko suke wallah da dama za a gaba hannun ishara ba a zuwa ga nau'ika na ma'aikata da wani suke takura mutane daga lokacin da ya yi don samu sai na rago kirki za ka dinga shi a ta kawo cin hanci na rago muke nema to wallahi haram bal ba maimakon ka samu lada ya ka samu zai Allah ke a kuma allo dole da kasance dabba da za a yanka daga cikin bahimatu da an'am kamar yadda muka yi tahriri ishara akan cewa mafi yawan malamai sun yi ijma'i akan haka ko kuma ijma'i ya riga ya tabbata akan cewa ba a yi ne sai daga bahimatu da an'am sabani ya zo ne bayan ijma'i haka kuma allo dole ne ta kasance an yanka ta a daidai lokacin da aka haddade mata shine lokacin yanka ta yana farawa ne tun bayan sallar idi in mutum ya yanka kafin sallar idi bai yi ba mai wani idi za ka yi amfani da shi inda kake zuwa kai sallar idi so in mutum bai je bai sallar idi to ka gama ma matsala ce wa hana me ya hana ka zuwa sallar idi har samari da zama za a ga wasu ba sa zuwa sallar idi idan kaga dole ka tayi sallar idi da masallacin da ka tayi sallar idi shi za ka yi amfani ba tun daga lokacin sallar idi bayan sallar idi lokacin yanka yake farawa a rana ta goma ko har zuwa ƙarshen rana ta ayyamu ta shirin shine rana ta goma sha uku wasu malamai suna ganin ka wasu malakiya suna ganin cewa yani yanka rana uku ne gare shi ranar goma da ranar sha ɗaya da ranar sha biyu amma abin da ya fi ƙarin dalili yanka rana hudu gare shi rana ta goma ranar sallah ko rana ta sha ɗaya farko na gaskiya ya mutu shirin rana ta sha biyu na biyu daga cikin ayyamu ta shirin rana ta sha uku na uku daga cikin ayyamu ta shirin wannan su ne ranakun yanka guda hudu wunin nika guda hudu da darurruka guda uku amma malamai suka ce an kyamaci ba a so makruhi ne a yi yanka da yanka ka bari da rana ka yi yanka wadda hadin da an kai yayi amma an kyamata an so a yi da rana wadda sau kuma hannu dole dabba da za a yanka ta kasance ta kubuta daga ayyubbukan da zai hudda zai rage mata tsada zai rage mata daraja kamar ta kasance makauniya ce ko ido ɗaya gare ta ko gurguwa ce ko marar lahiya ce ko marar kitse ce ko raman mace kanjaman mace ko mai cututtuka ce almihim dai a hadisi ya zo da wannan a gurguje kenan ɗaya daga cikin sharuɗuka dole ta kasance salima malamai suke cewa zabit akan haka ƙa'ida ka haka duk aibun da zai rage wa dabba daraja wani zai iya kyamatar ta ko kuma da yake wasu an an je kasuwa ba za ta yi ba kuɗin kirki ana so ka nisance shi haka kuma daga cikin sharuɗuka shine dole dabba ta cika shekarar yanka shekara kwanakai na yanka game da timkiya da rago dabba da ta yi da yake suna wata shidda wasu malamai suka ce za a dole ta yi shekara cikin timkiya ko rago ina abin da ya fi shine kauta daga sabanin malamai timkiya ko rago wanda ya samu shekara ɗaya cikin fadar duk da kuma kayanka wanda yake da wata shida ma ba laifi bane ba almin sabanin malamai na game da abdalu shine da yake suwa tilkiya koro game da akuya dole he ta cika shekara ɗaya cicci akuya da ɗan akuya wani babu sabanin kawata game da me yake suwa shanu maraƙi da sanuwa dole he sun cika shekara biyu cicci shekara biyu cicci wanda wannan galiban za a ga shanun da ake yankawa wani shekara ɗaya ma gare shi wani ɗayan ma bai cika ba da ke wa da yake sa da ke sa wawan ɗiba gare shi kuma magani yana saurin cika shi wadda yan kaga dole mutum ya kiyaye hawa kuma da akwai nau'a na shanu wanda ake ce musu shanun nono su ne halibin jamus wanda ake tatsan madara da su saurin girma gare su suna wata shidda uku sai ya ga kawai suna da shekara wajen hudu ko biyar in ka ga wannan dole mutum ya kiyaye haka kuma zo daga cikin raƙumma raƙumi dole ya yi shekara biyar cikin ya yi shekara biyar cikin bace ko namiji wanda shi na ta ce to wanne ya yi fadala rago ko rago da akwai saɓanin malamai suka ce malikiya suka ce abinda ya yi fadala shine rago da ɗan da timkiya bayan shi sai kuma mai yake da suna wannan shanu bayan shanu sai rahu wadda suka ce abinda suka nuka wuce a kan cewa shi ne daɗin nama gare su wadda raguna sun yi daɗin nama bayan shi kaza bayan shi kaza shafi'iyya da hanabila sun ta akan cewa wanda ya yi fadara shine raƙumi ya yi tsada ya yi yawan nama ya yi amfani ga talakawa ta ya za ka haɗa da rago wanda wuyan rago ne ba mai kai ba wadda shafi'iya da hanabila haka kuma hannu bayan shi sai shanu bayan shanu sai kuma abda'an rago da tunkiya bayan shi sai kuma akuya da ɗan akuya kaga wannan shine mako wajen tsada da wajen yawan nama da amfani ga talakawa kaga almajirai in suka ga ana yanka rago ko makamanta haka wucewa suke amma duk inda suka ga ana yanka maraƙi ko wannan raƙumi tsaya suke hanafiya kuma suka ce a gugule hanafiya suka ce abin da ya yi fadala wanda al'akthar lahman wa kima wanda ya yi yawan nama domin ya yi fa'ida ga miskinai da talakawa wanda ya yi tsada shi ya fadala mu kuma a yanzu kar da ka sani raƙumi ya yi kowanne yawan nama da tsada bayan shi ya shanu yawan nama da tsada bayan shanu sai kuma rago da tinkiya yawan nama da tsada bayan shi akuya da nama su yanka wannan shi hikarin dalili daga cikin maganar dalilin malikiya suka ce ai manzo Allah ya yi layya da me yake wasu na rago to an da akwai ruwayar da manzo Allah sun ya yi layya da raƙumi ɗari ya yanka kusan arba'in da hannun shi sauran ya ce aliyu ya yanka yanka ga ya yi layya da kowanne Gina abin da ya fi ƙarfin dalili shine abin da ya yi lada da fadala da daraja abin da ya yi tsada ya yi yawan nama raƙumi bayan raƙumi shanu bayan shanu rago da ɗan akuya da timkiya bayan rago da ɗan timkiya sai kuma awaki da ɗan akuya akuya da ɗan akuya wadda wanda ke shi na
azumi da aka ce manzo Allah yana yin bayan a shigo daga gidi ya shigo da tsanta.
na wannan kamun baki ba azumi ba ne ana so mutum ya yi kamun baki tun da asuba a shirada ka ci komai sai in ka safko daga idi kuma in ka safko daga idi abin da aka yi so inda dama ya zamto abin da za ka fara sa a bakinka dabino ko wani abu daga cikin abin da ka yi na yayyanka shine hanta ta yi sauki shi yasa wasu ke ta hanta kenan wannan shine yake so kawun baki na kenan muna iya bari bada Allah zuwa gaba insha Allah abin da ya saura me yake wasu lokacin yanka da hukunce hukunce da wunnuka na yanka a gurguje sai mu je zuwa ga tambayoyi sai kuma me yake da suna wanda zai yanka musulmi ne zai yanka kakka ba kafuri ya kare imanin mutum in baka yanka da kanka ya kare imanin mutum da musulunci mutum da yanzu akwai dama wanda suke ridda to kaza zaka bashi yanka sai kuma allo abinda ake hodi a wajen yanka bismillah allahu akbar wannan shine abinda ake so ka hodi bismillah allahu akbar he niyya da zaka yi wannan dabba ta ka in ana so kuma ka ƙara bismillah allahu akbar allahumma hadha minni wa min ahli baiti bismillah da sunan allah allahu akbar allah mai girma ne ya allah wannan dabba ta wace da ni da iyallan gidana in kuma gwamro ne ya ce ya Allah wannan ta wace da ni da ma'aifana Allah ba shi ladar da shi kuma malamai suka ce ya halitta kana iya wa ma'aifan karayya ko da sun rasu da niyyar ladan ya je zuwa gare su Allah ke maka zama da shi ne a gurguje insha Allah wa alaikum assalam aiwa aiwa wannan kuma sai ya ɗauki hukuncin amma kuma yawan nama ta suka yi wadda ta yi tsada ta yi yawan nama a malaman hanafiya suka ce wadda ta yi tsada ta fi kuma yawan nama ta haɗa abin nan ga tsadar ga yawan nama domin manuwan layya sadakar wannan raba nama wannan taimaka miskinai shi kuma tabbasa raƙumi timkiya da rago biyu in aka yi a tsakanin timkiya ko rago tabbas rago ya yi tsada timkiya ta yi yawan nama rago ya yi tsada tunkiya ta hewa ana nama samun dukiya da tahira mu tsada tsada tabbas to kenan wanzu Kuma wanda da shi yawan nama wanda ya cika wannan sifar guda biyu wanda ya cika wannan sifar guda biyu mukarana za ka yi wajen saya wanne ya yi tsada ya yi yawan nama to shi ya yi fadala lokacin da za ka saya ya ka ga wanne ya yi tsada wanne ya yi yawan nama an wani ka rabawa makwabtanka da mabukata da sauransu to wannan shi ya yi fadala a magana da ta yi karfin dalili duk da akwai maganganun da malamai suka ce a kowane hali rago ko mun karancin shi ya yi fadala ya yi daraja wadda kiran mutum dai duk wanda ya zaɓa ya dai ya yi amma ya dai yawan amfani a gullum yawan mutanen da suka ci naman ka na layya yawan ladan da zai yi maka yawa yawan al'umma shi yasa manyan dabbobi fa'ida su ba kaɗan ba ne musamman a wannan gari da muke rayuwa ƙasa da muke rayuwa da mabukata da akwai wanda a gidan shi ba a ganin nama da akwai wanda ba ya yanka kuma a cikin makwabta da sauransu haza jai kenan wannan abin da ake faɗi a wajen me yake suna yanka sai kuma a gurguje eh, a naman layya abin da ake so a yi da su shine ana so a raba shi gida uku a gurguje naman layya ana so a raba shi gida uku kaso ɗaya da kai da iyalinka shi aka yi so kaso ɗaya ka raba makwabtanka da abokanka da ƴan uwanka ka yi musu kyauta kaso ɗaya kuma ka raba mabukata almajirai masu bara haka manzo Allah yake yi amma in karye shi ma duka in gidan ana bukata yayi amma abin da aka yi so shine a raba gida uku yanda manzo Allah yake wadda kawai da ibn abbas ya rawaito ce manzo Allah ne ya shi ta kasance yana raba ta gida uku kaso ɗaya bar wa kanshi da shi da iyalan shi kaso ɗaya ya raba wa makwabta da makusanta kaso ɗaya kuma Allah ya raba wa wa mab- wannan talakawa mabukata masu ba wannan wannan shine a takaice insha Allah abinda wannan muhadara ta mu ta kusa insha Allah a gurguje kenan a san da ta kowa da ke mara ko wani abu da ake idan malami ya yi yanka ana kidda masa wani abu na da- na daga cikin abin da aka yanka Eh.
ko kuma masu dina ana ba su wata da wani abu a cikin ragon shi Na.
ya halatta haka na game da malami malami yamman riga mun yi bayani akan cewa mutum shi aka yi so ya yanka dabbar shi da kanshi mace ce ko namiji ne in ya iya yanka ya san yadda ake yanka shi aka yi so ya yanka to ba laifi bane ba kana iya sa wani ya yi ma yanka Waba. amma in ya yanka yanka ba a kasuwanci da shi ba za ka biya kuɗi ba ba za ka ba da ba nama domin yanka amma kyautatawa ba laifi ba ne maka kyautata ka ba wa mutumin da ya yanka ma kyautatawa da niyyar kyautatawa ba da niyyar dinya maka yanka wannan ke sannan kuma sai mas'ala ta ma- mai hida wanda ya ma gyaran nama mai hida bai halitta ba ka ba shi nama da niyyar naman ne ya kasance ladan aikin shi idan ka me yake da suna eh, idan ka idan ya maka eh, yan- idan ya maka yanka ka biya shi kudin shi zaka ba shi kyautar nama sadaka fi sabilillah insha Allah kalam ma ya bayadri ko insha Allah to wannan ya fari insha Allah shukran jazakumullah